قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna subdu wanda ya dace da goma sha ɗaya ga wata na jimadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da 26 ga watan 12 shekara 2020 Allah mana jagoranci ‘yan uwa dangane da kira da ake yi lambobi za a yi kira kamar haka lamba ta airtel da mub ta airtel ita ce 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 sai lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka ‘yan wa wannan su ne lambobi da za a yi kira kuma a yi ƙoƙarin mai ake cewa kulawa da lamar da aka faɗi kun wannan ba ta yi ba sai a kira wannan Allah taimake mu bismillah rahman awal ibrahim
ya ce Allah shiga da malam ne hukuncin kewaya laya a gari
to na ga yawa abun da ake ciki na harkar zaɓe ne na san abin a gari na ji ko na hana yan uwa kullum kamar da muke maimaitawa abin da ake tambayar malami abin da shari'a ta kawo ake ce me hukuncin shari'a a kan shi harka akwai bambancin rantsuwa da alkur'ani da kewaye alkur'ani irin da ake nan misali a damagaran da yana ga iya cikin abin da yake al'ada ta damagaran wajen kewaye laya a gari to abin da yake yan uwa in suna magana kan abin zaɓe ne yan uwa abin su mutane su gane da su wakilai da aka sa kan wannan aiki cewa rantsuwa da suka yi kuma da alkurani rantsuwa ce wannan ita ce jigon shari'a kuma abin da zai lauye mutum idan ya rantsuwa kuma ya saba ma rantsuwar tabbas Allah zai kama shi imma a duniya imma a lahira duk wanda ya dauke rantsuwa don akwai bambanci da muke cewa cikin shari'a zagaye qur'ani kaza akan laya shi muka tauna magana bai cikin shari'a babu shi a shari'a musulunci babu inda aka kawo shi kuma mun iya gani abun a Nijar ma da magaran ne in maga a nuri ta ganin abun ya kai to amma su da masu wannan aikin kasu manta kuma ka amantawa sun yi rantsuwa da alkur'ani wannan rantsuwa kadai ta isa ta halakar da mutum ko ta lauye mutum wajen idan bai bi gaskiya kan abin da aka sa shi na adalci na haɗin sakamakon abin da aka yi wannan rantsuwa ce ita kaɗai yan wa ƙur'ani guda ne kuma wa ƙur'ani tabbas dole da ya rantsuwa akan ƙarya duka dai ba ɗaya ba matsi da kanta ta haka muna jan hankalin su inda suke wannan aiki su tana sun yi rantsuwa duk wani wakilin wani aikin kamar yadda muka yi labari kwanan bar a talabijin suna rantsuwa da alƙur'ani kuma duk saɓani da ake rantsuwa da alƙur'ani za a kama ƙur'ani ka ce billahi allazi la ilaha illahu kaga wannan karotsi da Allah mai Qur'ani kama shi a gaban ka ne haka ɗan kuma jan hankalin duk wanda ya ɗauki wannan alƙawalin wannan aiki kuma har rantsi da Allah subhanahu wata'ala ya ji tsoron Allah ya tana cewa Allah zai kama shi idan bai adalci ba wannan shi ne sai kan wannan magana kuran sai mu ga ci a gaba na to sai na tambaya na gaba shi kuma yana cewa ne matsayin yin siyasa a musulunci
ɗan uwa kalmar siyasa musulunci ya kalmar siyasa amma akwai wata siyasa shar'iyya musulunci iya da irin tashi na kuma turawa suna da irin tasu da bismillah ilimu a nan ganin ba shari'a musulunci ake ba ta turawan ce irin tasu ce ake bi illa kalmar siyasa annabi bal- annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'il tasusun anbiya annaba ya ce banu isra'il tasusun anbiya nan ka takin sulba ka korwa ga nan kana kenan banu isra'il annabawa ne suke jagoranta su siyasa kalma ce ta jagoranci ta yadda al'umma gudanar da lamarin al'umma wannan musulunci ya san da shi kuma ya yi mai tsari na adalci na tsari na hikima wannan abu ne sananne illa idan ka ce misali a yanzu me matsayin wannan abu na ga wannan tsari ne na turawa illa kuma wani malamin suka cewa fiqh waqi wani abu da ya rika daga kana cikin shi doka me matsayin shi me matsayin shi kai a wajen ka a yau yau a cikin da ba mu iya cewa wannan zaɓen misali ba an yi ba ko nan da an ga an yi gyara musulunci kullum iya da kira na gyaran tsarin da musulunci ya zuru shi ne gurin duka musulmi mai tsari yadda addinin shi ya kawo to amma yanzu mu cikin wannan babu babu wannan halin wannan abu shi ne ce a yanzu kenan akan samu irin wannan jagoranci na tayyar da al'umma misali zai ba mutum misali misali zai ba mutum misali mutum meri ko karama ko babba ko ta dukiyar jama'a ko shugaban kasa ko na da wanda ya sha wakilcin al'umma kaga irin wannan ai ba shari'a bace ba za a ji amana ta a'a jagoranta ne na tahiyar da tsarin ku tahiyar da magana ta dukiyar jama'a a hannunsu irin wannan ake magana cewa kenan ko musulmi ku diba wanda yake na kwarai wanda yake kuka ya dace ba dan ba iya namu ko dan garinmu ko kabila ta ko ba a wani go ya dace ba zai ha'ince ku ba ba zai zalunce ku ba ba zai muku sata ba iya da alamar amana ko jarabawa an iya da amana shine ku he ku zabi irin wannan ya zamanto jagoran ku irin kai musulunci ya san da kenan kyakkyawan jagoranci kuma babban na gago babban jigon gurin musulmi a mai jagoranci da littafin da Allah subhanahu wa ta'ala sabaka mishi to babu wannan yanzu kai ya ce gwada ake wani ba daɗi rashin wanta tashin wake waka akan wadaki rashin wanta to kenan a yanzu bai hanawa ku diba waye ya dace ku sa a gaba wajen jagoranta dukiyarku da dukiyar al'umma da dai ta hiyar da tsari wanda yake ina da kullum wannan shine ake magana a diba na kwari Allah taimake mu amin amin mala sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya menene matsayin yin kuɗi a musulunci
a Hausa da ya tsana tarbiyyar ɗan fufe ya fufe a turanci ba ya tsana mai tsana ya tsana ya tsana suka ce ya tsana kayan wasa na yara kayan wasa da yara ake wa ko da roba a yi sun mita ɗaya fufe a a maraya kenan ɗan wasa kayan da za a yi na yaro ya ka wasa kamar kayan ɗiya muke ciya wannan musulunci ya rangwame a kan wasu daga cikinsu misali annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin hatta a gidan shi aisha ta take karama ce a limita tana wasan ɗiya tana da kayan wasa har kuna ta cikin bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani doki da huka huki a cikin al'armurkin Aisha cikin wurin kwabakinta wurin ajiye kayanta ya tsinka yi doki da huka huki kakan wasa ne yara ko sai ce Aisha kuma doki da huka huki ta ce baka labarin dokin annabi Sulaiman da huka huki annabi da ya kyale ta wannan kuma kadin sabai suna da kenan suna da me aka ce kayan wasa kuma a musu rangwame kayan wasa na yara wannan sai ba laifi bane ba a musulunci bai cikin abin da aka hana ko wancan akshen malakai bisu gidan da yake da sura yana daga cikin wanda aka ba da uzuri wallawa alam
na sai mai tambaya na gaba shi ma dai yayin da yake tambaya shi kamar haka ya ta wai wani eh, hadisai na wanda suke magana a kan magana kamar ba dukkan su da ifai
to mas'ala ta eh, mas'ala ta to a gaya wa shi masala ya gaya wa wasu ta a mas'ala ta hadisi yan uwa cewa hadisan kabalu ba su inganta ba wannan ba magana ba ce ba ta malami wanda yake ya karatu ya san me ya karatu illa ko jahilcin da gangan ko kun san zuciya yan uwa ka tambaye ko da malami ko da maza baki wanda yake hawa wani addini kamar ta bangata malam bayan qur'ani mm, bayan qur'ani a wannan duniya ta musulmi wani tayi ne mai inganci a cikin dattawan addini dole ba ka amsa ɗayan biyun wannan ko uku in ma iya da ƙida ta masaba ta malikiya bai san hadisi ba zai ce maka motsa ta imam malik rahimahullah idan wanda ya san hadisi ne tsarin ƙa'idodin hadisai tsarin martabar hadisai zai ce maka bukhari ko muslim in wani littafin wanda duk duniyar musulmi ta amince su ne mafi ingancin littafai bayan ƙur'ani balle bukhari da musulun to wannan duka wani littafin gaba ɗaya kowanne akwai babu na musamman ko mas'ala ta musamman kan wajen lidin idan ma alaƙura fi sala ɗora hannu ɗaya kan ɗaya a sallah duk wani littafin gaba ɗaya to in wa idan mutum musulmi ne mai magana da addini ya ce bisa inganci to ana yake na ma inganci wani sanar da mahi inganci in kace ta motsa kai kai maliki ne a cikin wadda imam malik babu na musamman imam malik rahimahullah yayi kuma kowa ya sani duk wanda ya san wa imam malik a duniya ba shi da littahi wanda ya kai motsa malik kuma a cikin ta babu na musamman yayi na ɗora hannu ɗaya kan ɗaya kuma shi imam malik bai ba babu na sakin hannun ta da wasu cikin almajiran shi sun kawo sun kawo magana ta sakin hannun a ibn qasim ce wata ruwa daban amma shi imam malik a littafin shi ɗora dama kan hagu na musamman yayi babi na musamman kuma kai hadisai ko hadisi wanda ya tabbatar da yin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari shi ma haka ya babi ka hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam uwa haka imam muslim duk wannan
na'am
duk wannan iya maka tabbatar ma da cewa kenan ɗora dama kan hagu hadisi ne ko hadisi mahi inganci a saman ƙasa in kuwa aka ture su to duk wata suna za a ture gaba da kaf don haka dole ce ba su inganta ba shi ne ba shi da inganci ma na bai sama inda sa mai inganci ma yi wace kurin kusan zuciya bai malamin addini kawo na maganar bayan wannan ta- da na gaya muku kuma ga sana a hannun mutane ga sana a kasuwa kuma ka hanka tambayi malami ka san bai adalci ce ga ta malam a littafin littafin duniya na hadisi bayan qur'ani bayan inganci dole ba ka amsa na baka zai kama so mu da kai kama muku mu da an ka- an kama zaba ne ko ce maka ba hawo ko muslim to dole tan kaf gaba daya babu na musamman suka yi da dora dama kan hukuma a cikin sallah ka kuma ka ga an ga ga to dole ka ma ka shi ka hira kenan Allah shirye da mu amin ke da kawai ingantattu ne san fursan ɗaya saman ɗari a cikin ɓangaren hadisi dai suna da inganci ƙololo inganci kenan Na'am. Na'am, to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya cewa eh, ina gaskiyar magana da ake cewa mutum yana iya yin magani da abin da yake haram kamar giya ko kuma abin da ya shahi alade haka.
mun san shi ba na gaskiya wannan na ha ce gaban ana gasa to wahudi ana iya da alade abu ɗaya ne wasu malamai ke cewa ba magana alade ba suna cewa a giya akwai kashi yakan mallake wa mutum a makogoro in an tabbatar da babu wata hanya ba matsayin magani ba a wannan kamar sabon zai bude ya hutu kenan a wannan an san da cewa babu wata hanya ta wannan kashin ya hutu an aka ba shi giya ko kashin ya narke ko ya bude ya hutu kan wannan da wasu malamai suna ga halittin haka nan kama nan ba alba da bane ba matsayin wannan ceto dan ganin a musulunci in za a mutu ko haram ana iya cin musu ma dan a rayu amma maganar addawa magani annabi sallallahu alaihi ya ce Allah bai sanya magani ba cikin abin da aka haramta ma al'umma ta kenan ba a magani da haramu mataka sai dai in wata daruwa zan ga mutum ta halaka a hili karar an gani shine kan magana wallahi alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa eh menene hukuncin murzar ango da ake yi a kamar kauye a kai shi nuri a murje shi a dinga wannan al'ada ce ta su ta garin su ta kowane gari ina shi bai cikin tsarin musulunci a tubi kato raka muhammad ta raka murje ta kowa kama iya murje ta ta bakan wasa da waye duka ana mata a tube ta a mata zar kuma dai na ganin a wanda muka sai mu dace kuma bai cikin tsari na musulunci al'adu ne kuma na musulunci da su kuma ba bar su ba gaskiya kenan bai dace ba kuma a ba mutum su ko kai ka gane addini bai kamata ka bari ba a tube ka ana murza ka bai kamata ka bari ba na'am to sai wata bayar Allah ita kuma ta ce tana neman ko bara wurin malam cewa ya bata sallah wadda ake ta biyan bukata
masala ta yan uwa magana armi al'adu sun zo sun mame mutane kuma sun ta zo sun kasa barin al'adu zan sa kuma ganin da ake cewa ma wani bai wanka ba wakan wani wanka wani abu ne in baka yi matsala ce a rayuwa bai wanka ba ma'ana bai aran budurwa ba kuma shine kenan zai wanka wannan duk al'adu ne ba wani maganan wanka ko budurwa ko zawara don ka armi armi ne kuma babban abun kowa annabi sallallahu alaihi wasallam zawara ya fara armi kayan budurwa kuma ba wani maganan wanka yan wa addini an wa mutum wanka wai an sami lalle duk wani al'adu ne na jahiliya kuma sun ji yazo ina gama ina gama namiji da lalle ina mata shi ma a zo ana miji da wani kayan kashin wane ne kashin wane ne na raƙumi da wane ne duk abin al'adu na kamata mu bar su tamaka ta sallar cewa al'uwa ba ran ka kurin ki roki Allah duk abin da ake kusanci ga Allah sallah kina ai sallah misali raka'a biyu kina ai wa annabi salati ki kira Allah sunayen shi Allah subhanahu wataala ba mu labarin cewa wallahi asma'ul husna fadu biya Allah ya suna kiyawa ko kai da su abin da ake addu'a kurin ki samu kaskantar da kai ki kuma babban abu ki zamanto kina neman cin halakinki ko duk sa amsa addu'a kuma ana son a gabatar da wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam addu'a ana ta mata hijabi tsakanin sama da ƙasa annabi ya ce sai amma amma amma salati kenan ki salati misali ko da guda ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko da ɗaya ne ko goma in so daga cikin sunayen Allah imma ya hayya qayyim ko annabi ya kiranta shugabannin shugabannin addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kimama da kimama da ke ta bayan kin gilga ma in so bayan kin daga hannu ki gama Allah bukatunki wannan su ne abinda ake hanyoyin biyan bukata gurin eh Allah taimake mu am malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa wanka da ake na na ibada ko in ce na janaba idan aka yi shi da alwala a iya yin sallah kuma a yi kamar a yi azahar a yi la'asar
wanka ne wanka na iba wanka na janaba yawa alwala.
kuma shi wanka na janaba matsayin arwala da aka yi ko amai arwala wannan duk abin da ake na ibada za ka yi shi yadda ake da arwala waccan ka yi sallah ɗaya biyu ku salloli shi ma wannan za ka yi shi duk ɗaya ne iya matsayin kamar kai arwala ne ba wani bambanci tsakanin su gaskiyar magana idan bai kare ba ana yin bai imam ya karya ba kuma imam yake karya shi abin da yake karya arwala shi yake karya arwala ta janaba illa mun ga muku shi wankan janaba wutsari bai karya shi iska ba ta karya shi in an hwara shi aka yi iska ko aka yi wutsari kenan wanka iyanan arwala ce babu na ta gani da kyau wanka iyanan arwala ce babu na bismillah to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake tambaya kamar idan mutum ya makara sallah asuba har rana ta fito ko in ya tashi zai yi sallar ta asuba ramuwa zai yi ko kuma a'a akan niyyar ada'i ne zai yi ba ramuwa ba duka ɗan uwa wani adai wani kaza duk ba naka bane sallah tana aiki da lokacin zaka yi ta kuma misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani duk wanda ya makara akan sallah lokacin da ka halaka shine lokacin ka duk da tana matsayin ramu amma makatar da wata qara'u ba ko wata ada'i kaza dole bai cikin tsarin sunna ba ta ka ba sai ka ambata ramuwa ce ada ce lokacin da zaka yi shike baka hukuncin ta in ka tashi gaba ce ka makara baka lafiya wajen Allah ko zaka yi ne sallah asuba kuran ka kare ba ka ka ada ko ba kuma shin ba ka ce ba wata salatu subhi ko kaza ba wani karatu duk yan kuma na ga muku ita niyya aikin zuciya ne a zuciya za ka ƙudurta ga sallar da za ka yi ko da ranar ta hudu a asuba ce za ka yi kuma wannan kwatanta ba lokaci ne illa kai dalilin mai barci annan sallallahu sallam ya ba da uzuri ga mutum biyu a kan ramu sallah kuma ba su yi ba lokaci annasi wa na'im wannan mun ci sallah wani da tana wannan kuma barci ne ya ɗauke shi bai tashi ba sai bayan lokaci shi ma an mai an ba shi damar ramu sallah su biyu rak manzala ba damar ramo sallah ba su da na uku duk wanda bar sallah ba mantuwa ba ba barci ba to iya cikin zaman dan ta'adda ya ma Allah ta'addanci kuma sallah da kai Allah bai bukatar ta wanda Allah ya ce kai ka bar ta kai taka dan haka kenan kurin ko karin tuba ga Allah kurin dan haka a takeice barci da mantuwa kurin ka tashi ko ka tana kurin zaka yi ne wannan sallah da tabarka kurin ya ishe ka baka ka bani magana a rawa ko a da'i ba eh wallahi alam na'am
na'am malam menene hukuncin wanda ya ce babu zaman istira a sallah kuma shi jahili ne kurum shi jahili ne kurum kuma kai ta shiga tsaye domin yawa na ba muku abin da yake cikin sayil bukhari ko da ba jahili to jahili masala ne ko da ya karatu to jahilin wannan magana ce bisanta ba abin da imam bukhari ya rubuto kaga ba magana ka ce babu shi illa akwai maganar magabata wanda da ba su ga hadisin ba sun ce babu daga bayan sa'ad bin hanbal sun kuma kan magana kenan maganar baka sa an bane kurin yanzu an ga maka a cikin sayyid bukhari marka bin huwairis radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fitr min salati la hatta hatta yastujalisan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam marka bin huwairis ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in iya mara a sallar shine wuturi maraka ta uku ko raka ta ɗaya kai ko ta uku in zai miƙe yace bai miƙewa hatta sai jalisan ya zamna to kaga anan kace babu ko shi me kaga ya dace babu ba sani to an ga maka ka ta cikin sarwa kayan haka kuma cikin asabu sunna sun ka ruwaya ta Abu Humayd shi ma kuma ya salla gaban sahabbai sama da goma kuma ya wannan istiraha kuma sun ce haka manzo Allah sallah sun mai shaida haka an gugu sai kuma abu duk da ce malamai suna cewa ba cikin abin da ke bata sallah ya ce mustaban sallah ba amma ba magana cewa ka tura shi ko mutum in ya ka aibanta shi wanda bai ba a ce babu sallah dan malamai suna kashe layan mustahabbai na sallah ana so iya cikin sunna amma ba a ce iya cikin rukunni ko wajibin sallah amma kai ba sallah ta baci amma tabbas ya tabbata a sunna wallahi alam
na kiya ba ba kawai mu ce babu shirin ko an kai dalili ne shine matsala
to malam wannan yake ce eh, ko take cewa take tambaye cewa wai ya halatta wai ta sa laya a a kanta ko a kugunta wajen ta yi tazara aihuwa
ai ba san da wannan laya ba ma sam kun ki yi likita kuran a baki magani kuran na san akwai magani ma san wannan laya ta wannan abin ba an kun su dan horki kuran saki daji kuran Mm.
to sai wannan yake cewa wai shi ma- ya- ya manomi ne kayan da hatsi ya yi da hatsi da dawa duka sun isa wannan hudda zaka to sai dai a ciki ya biya kudin ma'aikata wanda aka yi na gyara su da wani wannan na, na aikinsu shi ne ke tambaya wai in ya zo wurin hudda zakan nan ina matsayin wannan kuɗi wanda ya bada aka yi na gyaran su da koyo da kuma wanda ya biya mata suka yi so abinda malamai na ga cikin fiƙi suna kawo masa'alar wasu suna kawo maganar idan ka ciwo bashi kai aikin noma dan tan ka ɗauka taki kai wani hada cikin sabai akwai masu ganin cewa ka ibn cikin sabai akwai masu ganin cewa a an ka zo sai ka huda wannan bashin mutane da ka ɗauka na kan masa'alar aikin gonar da kai ka kashe kuɗin da ka kashe ka ɗauki bashi sai ka ware kuɗin mutane tukun abin da ya sama in ya kai nisabi tukun zakka ta kama duk da akwai masu magabata masu ganin ko da ba bashi bane ba sai an huda wahala ta kudi ta kuma ayi sayan kayan gona ka akwai wani magana tabbas akwai ta akwai magana eh
to eh malam wannan yake cewa wai eh, sharaɗi ne wai aje gemu sai mutum ya zan mai gaskiya da amana da kamewa wai inda kishiyar haka ne wai dai ka aski ce na gaskiya wannan magana to ina gamin gaskiya da amana da waye da marmar gemu zai yana wani gishe gemu ya zai wani hiyar ce gemu daban gaskiya daban zaman kanta take amana zaman kanta take ƙarya zaman kanta take don haka kawowa da wannan iya cikin ladabi na musulunci abinda aka imma an haramta ma ƙarya amma wajen ta yin gaskiya in mutane suna gama his ɗauki addini zama shi ko hierokon ko hierokon ko al'ada mutane sun ɗauki gama wani mutum wai shi yi mai gemu aje ba ka aje gemu kuma ka ƙarya to kai ne gemu za ka ga ƙarya kai shi ne don ka gemu game da haka ta share ƙarya ko don ka aje gemu gemu za na ƙarya ko shi na ƙarya yan ƙarya ƙarya haramu ce da gemu ba gemu ka aske ba ka aske ba shagira da kai ƙarya haramu ce tana sababa mutum shiga wuta nan sai sam iya cewa mazala rajul ya kazi wata har kazab hatta kutubin da Allah kazzaban to ina kazab ya ga na fujur gaca ƙarya tana kai mutum zuwa ga yin ƙarya ɗan wata nan ta ɗabi'a ce yin ƙarya iya kai ka yin hanyoyin fajirci saɓa Allah kai wani ki ɓata ta ba mutum ne da saka fajiri ya mace duk wanda zama to ƙarya ta ake shi to za a rubuta a wajen Allah zai suna mutane shi a wajen Allah a takaice yawa magana ƙarya da gemu ba gemu ƙarya haramu ce kuma gaskiya wajibi ce gemu kuma tsayin kai da banki annan salama ya yi umarni ga musulmi wafi waiha wafin shawarib ku cika gemun yana ku rage gashin baki wani abu ne wanda kuma babu wata mazhaba a cikin mazhaban wannan guda hudu ko hanafiya ko malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya ba mazaba ɗaya da ta halitta ma aski gemu in ma wani ce haramu wani ce makaruhi ba bari wanda halitta na haka kuma kamar mutane ko da karatu daban aiki daban kuma zai soki abin kuma yan wakil muna cewa yanzu ga wani karatu da dole hadisai suka zo na ka misali ka ɗauko littafi duk makarantar wanda ake na malamai na aka yi makarantar zaure duka ba inda ba a karantar da risala ta bin abi zaid amince ta kuma iya karantar da ita ta da sun santa kuma a cikin ta babul fitara aka magana ta musamman ya da kuma karar a rubuce wa amaran nabiyu an tu'fa lihiyatu wa tu'far wala tuqassu kashan bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a cika gyara a bar gemu a cika shi ka rage mace amma ta yace babu lahi in ya tsawo da yawa a rage shi wasu daga cikin tabiya sun wada haka ta da kamar kana yan wadin muke muke hukan hujja ga addini ga ta mu da ajiya shiga al'ada ta hukun a takaice cewa ajiye gemu ya ka tsuwa ko ka ajiye gemu ba kai ba ƙarya da wani hira ce ƙarya da gemu ba ƙarya ba gemu ƙarya haramu ce kurin ka Allah kama ka zai kurin ka ka rubuta maka gemu ga yadda ƙarya kenan ka shaida ƙarya to ka zaka halaka da kanka ne ko ana so ka ajiye gemu kuma kai gaskiya ka kai ƙarya ko da gemu ko ko kuma gemu ƙarya wani ganta ke a takaice Allah Allah ya shaida mu
to malam wannan yake tambayar cewa wai ya dace wai ya bada kuɗi a zabe shi
in ka saba ka cancanta ba kenan ka zama yuri kenan ka cuci mutum kenan ka bashi gudanar kuɗi ka zaɓe ko ka zama kenan ɗan yaudara tun da ka san baka cancanta ba baka baka ne gaske gwamnati ka ka taura al'umma kana ka cuci su ka kuɗi ka zaɓe ka wannan bai halitta ka zama ɗan yaudara kenan eh idan ka san baka da cancanta haka ne kenan don ka kuɗi goma ka san kuɗi suke so kuma ga mun hauka ta zalunci ta sata dukiyar jama'a kai kuma ka zama zalimi kenan
na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya ina hukuncin mutumin da zamanin da aka hana zuwa haɗin wannan jam'i na yoyin sallah juma'a ma da aka hana to wai mutumin da ya ce shi mutane duka gaba ɗaya da yake har kowa ma ya fasa zuwa shi shi sallar juma'a gaba ɗaya duka ma ya bar zuwa sallah kuma ya zama shi a gida mai hukuncin shi to ya halaka da kanshi ya ake son zuciye shi kaddara malaman matsorata ne kaddara malaman masu laihi ne iya tunan ci abin addini ko da malami mai laihi ne in a gari ba malami sai shi ko malayi ne ko saban Allah ne don da alhiyo ba abin juma don dalilin ya saba ma Allah to da irin da masu kake can kan haushi mana ya tsoro ya tsoro ka sallah kai haushi to kuma zai wato ko da ko da ko da ko da kai ban da kai kana kana bauta musun zuciyarka ne wannan Allah sai zai halaka da kace wallahi da kuma ga Allah ba shi uzuri a wajen Allah la ilaha illa Allah ta masa ban Allah kadar wallahi to da wato ko aka ba kuma matsala ka tana a gidan ka tana a gidan ka kurin ka hada addini wa'ayi sun abin da kana da gida wani ka halaka da kan gwala kuma Allah bai karɓar sallar da aka yi manzon Allah ce duk wanda ya sallah a gida ina jin kiran sallah ba uzurin gurin sallah Allah bai karɓar ta sai sana da daudu nan shi cikin mugun mara ya saba yanzu fa na ju fa fa ta kulu illa min uzur ai sai kuma duk wanda ya kiran sallah ya sallah ba sani an da ce duk wanda ya kiran sallah fa la ju ba ya kiran sallah ba fa fa ta kulu illa min uzur wa tarwa ba ba shi sallah to ka kana baka da sallah ka yi tsoron Allah ka hudu san zuciya wallahi malamai bai halitta masu ban Allah eh
na'am to sai mai tambaya na gaba na yayi tam- ko sun ya an ba da amsa akan magana shi ta magana zakka wai kaya da suke kuɗi da suke bada sai mata sun musu kamar su suka da sauransu bisa sa su a ciki Eh.
bayan su hudda zakka eh sun gaba ɗaya ya ne wadda Eh?
magana da aka yi kamar taɗa su magana cewa in sun ba mata sun musu su suka
a abin da ka ba da Ba su nasu kuɗi.
suka wannan bai cikin zaka eh duk abin da yake Wannan aikin ta kuɗi wannan ba za a- hatsi ka bata tun sun suke wani abin ka bane ba bai cikin zaka in kuɗi ka hudda ka bada ha kuɗi ka hudda ka bada shin magana guda ce ka bata amsa kenan aka ce akwai mu- masu ganin cewa in bashi ne ka bada saka hudda ta kunkur zaka kuma su ganin cewa ko naka nema ma magana mai kai ta manyan sa cikin sahabbai ta magana in bashi ka doka lazim ne ka bada bashi ta kunkur sauran an ya kai zaka to ka amsa zaka ba maganar ba shi ba kuɗi aka ba su suka yi aiki to
kuɗi aka ba su suka yi sassaka ba ku- ba kenan ba wani abun amfani ba ne san filin magana ta na ce ma biyu ne kuɗi daga wasu gama su suka kuɗi iri biyu ne Eh.
akwai kuɗi wanda ba shi ka ɗauko ka bada aka ma suka aka ma hannu ma da daɗe ne ko kuma akwai kuɗin ka ne ka ɗauko ka bada ko shi ne ce idan akwai maga- a cikin sabai akwai kamar daga ibn manema cikin sabai mai ganin cewa in ba shi ne ka ɗauko ka bada aka ma wani aiki na gona ko noma ko zazzaye ko shibka ko gizzaza ko shibka ko shi- ko sassakai wannan ya ka hudda wannan bashi tabbata wannan ba magana kai ya tabbata a magana sabi to kon saura in ya kai zaka ar zaka amma in naka ne ya ka- bai cikin lissafi to amma duk da haka ka san maganar malamai akwai kamar cikin sunan fiqh- na fi- sai fiqh sunan na na Abu Malik ya kama su ganin ma in dai kudin an kasance zakan ajin goyon ko naka ne ya ka hudda su to kon ma sai ka misali misali Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa noma irin wanda kai wahala ka janyo ruwa a rijiya ka bada maimakon ka bada ɗaya cikin goma ya ka ce an wa wanda ya noma da ban ruwa rigi ya bada rabi to idan kun da wahala kaɗai ta jikinka an rage maka nisabin zakka ina ga ka bada kuɗi an yi aikin wannan shi ka hujjata masu garan in dai kuɗin an kashe su akan kan noma sai an hudda abin da kashe a cikin gona zai yawan mutum zai misali nawa zai zo ya kashe miliyan guda a cikin gona da kila haka zai samu wani lokaci sai ga bai da jika jika ɗari uku to kaga kaga sai a ce mashi a sai a ce mai sai suke ne suke kan hujja cewa abin da ya zama adalci a hudda duk abin da kashe na kuɗi na kan wannan gona saura in ya kai zaka kawai zaka wannan shi ne magana mu gabata duk da kuma masu ganin cewa ko na ko wani ne ya gafi da zaka amma wannan shi ne ga maka gani masu hujja kuma su dalilai gaskiya magana wallahi alam na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ina hukuncin matar da take ta ba izinin mijinta yallahi tana cikin hushin Allah ta tuba in dai ba uzuri mutalaki ya ko uzuri ta kwanci da maka ta amma ta san biye so ta samu ga ta yi tana cikin hushin Allah mai laifi ce na'am iya cikin haƙƙin namiji akan mace namiji ka ta wuta da uzurin shi eh annabi ya hana wuta wuta mace da gidanta da uzurin mijinta
to shi kuma wannan yake tambaya me hukuncin matar da ta yi wa mijin diyatta sharri dan ta raba su
eh
M- miji- mace ce ta wa To.
mijin diyatta sharri dan ta raba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man khababun atala zawjiya ma'ana hadisi annabi ta bai tare da mu don da ya bata mace a wurin ma'ana miji wajen matar shi da ya raba su annabi annabi ya ce bai tare da mu kuma ba hukuncin ta annabi ya ce bai tare da ita kuma wannan don da ya bata arme ya je bata misali mace a wajen miji ya bata su dan kunya shi dan wata makirci to annabi ya ce bai- bai tare da ni wannan kaga ya ishe ka hadari a ce annabi ya ce bai tare da kai ka san ka lalace ka gama ka ka lalace ka halaka to ta mana wannan shi caye wai iya bar al'ada a wajen ku dangane da wai matar shi da ta ƙi shi da ita da babata ya ce wai iya so ku taimaka mai da ita
farko dai a da zan farko za mu ce Allah baka haƙuri Allah sama sanin zuciya ya baka haƙuri da dangana kuma inda alkhairi Allah subhanahu wataala ya haɗa kanka da matarka ya mido maka ita a gidanka kuma ya ba ita uwarta hakuri ya ba ya ba ta danganta danganta wani mataka kun ba alheri Allah ya baka hakuri na'am na'am. to sai mai yake tambaya cewa wai zakan mota yake tambaya ya ce iya da motoci biyu wanda yake jigila da su ke tambaya waya ne zakar su an wa duka kayan nemo kuɗi mota karama ce tun da kabu kabu a daidaita sahu eh mai aka ce alƙurƙura diton talam kar duk wani abin da ke neman kuɗi ne gaba ɗaya a fiƙin magabata ba a hudda musu zaka a karan kansu sai abin da suka kawo na riba kuɗin da aka samu nasu da aka tara in sun kai zaka shi ne ake hudda ma zaka duka da gidan haya da mota ta neman kuɗi da firigo don kayan neman kuɗi dai bai da zaka a karan kanshi ko ya kai nawa sai abin da ya kawo da ya tara in sun kai zakka ake hudda zakka a bada in lokacin zakka yayi wannan shine a ƙa'ida ta magabata wallahi alam
to malamin ne ke tambaya cewa wai mai matsayin eh, huk- eh, me- me hukuncin aikin dan majalisar dokoki
in ya doka ta kyau isa sa in ya mugunta ka sa ma addini Allah kama shi in sa sa duk a wannan kuma ba kun da sa ma sa ma addinin Allah kuna kallo haka ake ba wani ajiyar shanka yin saba ma Mm.
don gari ka sa hannu ka taba abin da ya saba da addinin ka zai yi na wajen Allah gaskiya to malamin ne ke so- eh, yake so a bashi wai a na karin bayani kan salatul tasbih
kullum sa ta zabi da ta kace yan uwa Eh, to- tasbih a takaice raka hudu ce duka lokacin da ake nafila ana iya yin ta kuma za a karanta fatiha da sura a kowace raka'a bayan fatiha da sura za a yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wanda akbar a karanta kafa goma sha biyar a tsaye an kai rukuyi a karanta kafa goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma haka idan aka je sujada za a karanta kafa goma aka dago daga rukuyi aka yi tsaye za a karanta kafa goma kai a tsaye in aka je sujada kuma a karanta kafa goma a cikin sujada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aka dago daga sujada an zama ayi goma an kuma sujada ta biyu ayi goma in za a meki tsaye zuwa raka ta biyu ya dan zamna a karanta kafa goma kuma ya a meki ita ma raka ta biyu kullum bayan fatiha da sura 15 za a yi kuma kullum a bayan rukuyi goma an kai rukuyi goma an dago daga rukuyi goma an je sujada goma an zo zama na biyu raka ta biyu an zo zaman tahiyya ake ai tahiyya wa annabi salati sai a karanta kafa goma kuma sai a tashi kuma shi ma dai fatiha da sura 15 duka sauran da ɗaya ne ita ma da- an zo raka ta hudu shi ma bayan ta ita ma raka ta uku sai an zamana an yi goma ake tashi raka ta hudu aka yi tahiyya ake ake wa annabi salati kun ayi kafa goma aka da sai ko ta raka'a za a sami tasbihi 75 75 su hudu zai baka kenan 400 300 kai 300 300 zai baka kenan 300 kenan dan kada sai a tsaye kayan 15 da kai rukuyi kai goma 35 da kada goma garkuyu a tsaye kai goma 35 kaje sujada ta farko kai goma 45 ka dago ka zauna tsakanin sujada ka goma hamsin da biyar ka koma sujada ta biyu ka goma sittin da biyar za ka minga tsaye ka goma saba'in da biyar ko taraka haka za ka samu su hudu sai baka tasbi ɗari uku wani sai salatu tasbi annabi ya ce wa abbas ko ka yi kullum in ka iya ko a sati ka yi guda ko a wata ka yi guda ko a shekara ka koma da alawar ka yi su guda ko da alawar ka cikin alawar ka da ka yi su guda ita ce salatu tasbi a takaice kenan
to malam ne yake cewa wai wai dangane da arme yake so yi a mai bayani wajen sharan mi- miji da sharan mata wai ya ne ya kamata su yi wajen tun daga wai wajen neman arme har zuwa wannan haba kinsu.
kamar karatu ne Shi musamman kai ma kun tambaye ba a cikin muke tambaya yanzu kuma za a nan gata da mintu goma gama dukkan nake amin gaba daya shi ko wa takaice arme arme abu ne mai sauki a takaice wanda yake son arma ya tambaye waliyin yarinya baliyan karama ce ina son diyarka wance da arme ya baka uzuri ka je ka ganta ku tattamna a tambaye ta kina so don armi sun ce bai rabu da arman dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada arme biyu ya tada na saura ya tada da budurwa wanda aka masa arme ba sa so ɗaya a cikin su bayan annabi ya ta ta rasulullahi baba na ya arme da ga dan uwan shi don wata mutunci da balsan annabi ta bika annabi ta ta rasulullahi ɗaya ta ce rasulullahi na yarda yanzu na yarda magana ubana zan yarda amma cewa dan uwaye maza su san ba su da haƙƙi kan wannan lamari ke musulunci bai yarda ba da arman tilas sai an tambaya jiya tana so ta kwamta ta isha tana so ta kwamata arman dole arman tana so asalin jigon armi soyayya eh shi ne jigon armi tana so iya so in so kuma sai shi ango ka'ida mai neman armi ne sabai haka ne mai neman armi shi ke zuwa ya nemi armi wajen mai diya ko wajen waliyin diya da yake so ba laihi ba ne in babu ko baka dama amma ka'ida kai ne ko ka turo wakilinka kai na namiji bai waliyi ya ce da waliyi zai armi shi nan mace take da waliyi dole namiji bai bukatar waliyi shi da wakili kuran namiji duk inji a duniya na iya armi ko ba labarin kowa iya armi amma mace bata armi da waliyin waliyinta kenan za ka je ka tambaya ina son wance ga wajen waliyinta ya ce ya baka ka ce ka amsa har muka bayanin sati da ya gabata cikin abu guda uku da annabi ya ce ba a wasa kansu da wasansu da gaske ne da gaskansu da gaske ne a ciki akwai annuka wa talaq wa raja'a arme ko saki ko komi ba ce na baka arman ka ce na amsa ce da wasa nake to wasa ya kare kunya baka yadda ka saki kuma yadda ya ganka ya lallabe ka ka sake ta amma almi daga ya ce na baka zaka ce na amsa ba a komo a ce abin mu ban baka ba mun hasa a kuna yana ne amma kuma da buku buku ya mishi ko ko ce ai wasa nake ba wasa kan almi haka ban taka ce na sake ki a ce wallahi dadin hiyayen har ban so ya ta wasa nake a ba wani wasa an kare ka tasu kukurin eh ba magana almi da ba wasa da almi haka ka sake ta kace na mai daki kun ta koma sai da sayan kun ka koma dai kuma sabon sake kuma kiyar ta shi ne kenan aka yi tambaya a ce an bada shi ango ko kida ce na amsa ko kila ce na masa mishi dan wani ya kamata mu gyara wajen muna irin irin mutum ba amma a ce wata Hadija ba ko Hawwa ko Maryam muna irin irin irin mutum amma kuma amsa kurin ku tashi ku tayi irin wa irin wa ke ne ko na gujiya ko na tsiba wadi ba ko ta ake ana wani ya turo in wani ba a gyara shi wani ya turo mu iya son wance da armi in ma a ce misali bai kone to za a bada shi Allah za a bashi an mai alƙawari za a bashi lokaci kaza zai armi kaga wannan an san an kama sunan wanci in kuma ta fara nema ba da wani neman iri a kurin wani ya turo mu neman armawanci ko ina son armawanci shi mai waliyarta ko babanta ce na bada ta ya ce na amsa shi gidan kare in to aka yi aka ce kace wani ya turo mu neman armawanci ya kace an bashi kaka ce na amsa ba kai ka amsa ba kai aka ba ba ya kace na amsa mishi ya kace na amsa mishi dan turo ka aka yi ba ta ka bace na amsa mishi shi ke an shaida mai sauran yanzu sadaki jika nawa jika hamsin ko ɗari ko nawa ko miliyan ma ka gan sa wani ko sai mai shaidu a ƙara mutum biyu daga mutum biyu a sa kuma na da wani ƙarin yawa ne dai ke da ka samu wannan tambaya shi ta siga ga wani na mace mai bada ta ga ango ko wakilin shi suka ɗaya tambaya ɗaya bada siga ta samu kuma a samu wani lokaci guda sadaki ga shi sai ana cewa bashi sadaki amma a musulunci akwai alamun bashi a ce bashi ne misali yanzu ɗan kwantara ne za a balaga iya san armi ta balaga tana san armi suna san armi iya ma wuri guda suke babu salar ba a yana fara ba kuma suna san armi da bar su lalace a kawai guda kawai guda suke raba guda suke raba iyawa ka kai uban ka san tuntun ɗaya ka sai ka amince to yanzu a zo a yi armi wanda wance a sadaki jika ɗari ko ɗari ko ɗari kuma lokacin da aka muku rafel aka har samun biya he ka ba ta sadakinta shi kenan a zo a yarme musamman da haka nan ga tabbatar da kaɗan musamman haka sabai har cikin sauki ke sadaki shi ba limin an kashi wani inji ba shi ga sadaki ya tabbata ga ga wani ya bada ga shaidu ga siga arme ya kare da garan nan shi kenan shi arme musulunci sai ulima kuma da wannan bai cikin mustabi ne bai cikin bata arme
to malam maimaita nan da ake ta wannan bai cikin sharadi kun guda a sakon wanda na saba da balaga bana tafkir shi abu amma dai dai akai kurin ka ba na amsa shikenan maimaitawa ba ta bata ba da musulunci akwai maimaita abu ko kalma annabi ya maimaita kalma su uku kenan ba ne ba da maimaita amma dai ba sharadi bane ba dole a ce sai a maimaita dai ya sa to to wannan wai yake tambaya wai ina matsayin wanda zaka mai sallama ya ce ma barka ya bukatar nasiha ya bi bance mai addini ba shi sallama an ce yawan mustabi ne sunna ne kai amma amsa wajibi ne kuma ta gaisuwar musulmi tun adam kuma har a gidan aljanna salamun alaikum eh
na'am malam sai wannan shi kuma yake tambaya a game da in an dago da garku'i cikin sallah yace bayan hamdan kafiran tsayiban barkan fi akwai wata addu'a da ake karawa كما هي ربنا ويرضى na'am سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى eh su ne kuwa amma dukkan mustabai ne ba dole bane ba an kai ma kan kun ka dago sai ma dalimin hamida ka ce rabbana lakal hamdu tayi tamanin ƙarin lada da wata wata rana eh annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah sai ji wani sahabi bayan an dago sami allah liman ya ce rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ya annabi ya ce waye da zai wani kalma bayan rukuyi wani ce ni rasulullah manzo Allah ya ce na ga mala'iku 30 da wani abu suna gaugawa kowa iya so ya sama da wannan kalma taka shi muhimmancin ta kenan to to wannan tambaya na gaba yake cewa me bambancin hadiya da layya hadaya wanda aikin haji misali ya tamattu'i ya yi umara ya aikin haji an dora mai hadaya a cikin aikin haji to wannan hadaya koma koma me aka ce koma kira ne haji da umara ga masu lokaci guda hadaya ita ce ake yankawa aikin haji amma ita layya ba ta shahi aikin haji ba kurin layya ce kai dan watan layya kana iya yinta a gida amma maka kana iya yinta amma sunanta daban ita hadaya dalilin wata ibada ce ita kuma layya zaman kan take eh shi ne kuma amma duka abu ne na ibada Mm.
Mhm, ba wani ba tare da wani- ba he- ba ba wani laifi bane kai a fidaya akwai fidiya ita ce lahi fidiya ita ce lahi wanda yin lahi na aikin hajji shine aka ce fidiya Mhm.
amma layya ita hada dalilin kayi umara ne a cikin watan kayi a cikin watan hajji Yawa.
eh ina ga an samu kira'a ke lokaci ya zo ƙarshe muna fata Allah kai mutatan sama insha Allah ko kai darasi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ma wannan abin da yake tankar muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayi gaskiya ayi adalci kuma Allah ya ba ya mana zabi zabi na kwarai Allah zaba mana wanda yake adali mai tausayin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ban mu zabi zabi na kware jagora na kware mai ceton al'umma mai taimakon addininka mai taimakon al'umma wanda bai zalunta al'umma haka muke fatar Allah taimake mu kan haka nan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh